أدعو إلى の中身は
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إن الحمد لله من قبلك إلا رجال نحمده إليهم
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. ‘Yan wa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka. Yau muna subdu sha biyu ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya. wanda ya dace da bakwai ga watan uku shekara 2020 Allah mana mafaka kamar da aka saba kira za a kira lambobi kamar haka mai lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 0 an suwasan ko lamba ta move mai lamba 94 32 hamsin arba'in da biyu kenan quatre-vingt-quatorze trente-deux cinquante quarante-deux Allah mana mafaka bismillah ar-rahman wal ibrahim نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين sa kan manci نعم akwai tambaya ba rubuta ba aka yi a waya ne na mushkila ce ta wakana tsakanin mace da miji wanda dai irin abin da ake faɗa ciki nawa ne idan bai kai ba eh, wata tara wasu na shakkar zaman shida yan uwa mas'alar a ce cikin mace yadda ake faɗi a al'ada ciki kwana tara da wata tara yake wannan ya sa akan samu shakku da yawa ga wasu iyalai har ma wata al'ada ta banza mara asali wai za a ce idan matan mutum biyu suka aihu ɗaya rana za a hukumta cewa yana kewaye wai kewaye yake kenan ɗan akwai ɗan ba ba ma kenan shegi ne suke ta baɗa bane ba duk wannan al'ada ce ba kai ilimi ba na Allah ba ilimin baturan ba kurin jahiliya ce irin ta da ɗan uwa masalar cewa ciki ya wata tara da kwana tara ba nasi ba na ƙur'ani ya yanke haka ba sunna ba ta yanke haka ba ilimi ba na na science na ilimin likita ya yanke haka kurin al'ada katari ko magana ta wani da ra'ayi yan uwa maganar cewa mace ta ayu bai kyauta tara ba har mutum ya yi musu ko gardama ko shakka ta wannan ɗa to jahiliya ce kuma jahiliya ta addini da ta ilimin zamani kuma wallahi mutum zai cutar da iyalan shi a banza ka cutar da mata kamar tuhuma ka tuhumi matarka a banza ka ɗauki girman haƙƙi don haƙƙin tuhuma abu ne mai girman gaske kazafi kuma ka yi ƙoƙarin ture ɗawon da yake naka ne da shubaha ta jahilcin jahiliya jahiliyar addini jahiliyar ilimin zamani ta haka yan uwa ciki a musulunci tun daga wata shida ya tafi al'adance ma wata bakwai ba an yi da wata bakwai wanda ce ba a yi wata takwas kuma a ilimin ma yan uwa abin da ke mana bayani balle cikin karamin mace da ba ta ba aihuwa da yawa ba suna cewa a ilimance nake magana cikin da wuya cikin budurwa ko saba saba aiwa ba ya kai wata tara suna magana yadda cikin yake matse bai saki ba dan ya kasan matsuwa ya ga neman hutawa kayan lokaci mai tsawo yana bane na na ma bangaren likita wai ta kuma bangaren addini babu inda aka ce aya ko qur'ani ko sunna kai suka kawo ciki ya tara kwana tara wannan aqida ta jahiliya take kan mutane suke neman su ture da idan ka yi wata takwas ko takwas da wani abu ya su ce bai aiwu wannan jahiliya ce in dai da daga wata shidda ya huce in ka ture daga sai ka cin haƙi matuƙa bakan dalilin komi Allah taimake mu mutum ku shiga hankalinku ko ajiye wannan jahiliya ba addinin ba likitancin kuran kun babu ɗan wani haɗari irin turi da dangantaka ɗan ga ce ba ɗanka ba ne ba haɗari ne ita mata ka ci mutuncinta ka ci mutuncin ɗanka Allah kiyaye ci gaba
na'am shi mai tambaya wannan na farko abin da yake cewa bayan gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku yana cewa wai shin ana iya sakin mace da ciki in aka sake ta yayi
abin da ‘yan uwa ake maganar saki da yawa akan yi wani magana a ce ai ba a saki da ciki babu wanda ya hana hamar sanadiyya tabbata buhari kuma musulman nan san iya cewa tsallika tsahiran au hamilan ka sake ta cikin halin tsarki ko da ciki me ‘yan uwa saki da ciki ya yi mai muhimmanci da bayan ta ayu saboda idan ka saki da mace da ciki an san idda ta da ma Allah da ke rike wal umunin fatal gunin da yadda ta wannan Allah umunin da fatal gunin da yadda ta wannan gaske saka idda ta wannan idda ta mace mai ciki an santa zai ji aiwa to akan haka idan mace ka sake ta da ciki idan yau ta aihu ta kare idda amma sakin keta sakin keta sakin bayan ta aihu tana jego ta ce shi na sake ta wani ya ga shirin wani ya ga mata abin kirki ne wai dan ya ga mata kanta aihu ya cuce ta da wannan za mu ga cewa haɗari ne don idda ba ta ƙarewa don wata uku shine haɗarin amma ka sake ta a takaice gurin tambaya farko saki dalilin da ciki saki ya yi sakin da aka hana a yi saki da jini tana cikin jini ko ta tsarki ka je wajen ta baka ta jini ko ta jini ba ka sake ta shine aka hana ya saba sunna na wata an gane Allah Allah na'am to malam sai wannan shi kuma yake tambaya cewa wai ya ne iddar wanda take goyo iddar ta ya ne take
to wannan tana da alaka da tambayar mu ta farko sakin mace da ciki nace yayi saboda aihu iddata kare tana aihuwa ta kare amma ta mai goyo da yawa cikin mata suke ɗabi'a salahiyya sukan yi sukan yi wata sukan yi shekara wasu ma shekara biyu ba su fara bijini ba aihuwa to ita mace wadda take da da da goyo sama aihuwa dan an sake ta da da tana jego ta yi wata uku ba ta dama ta yi arme in ta yi arme ta yi arme cikin yadda duk mace mai ciki yana an waye kwanta a kiyaye da kyau wannan abin a cikin al'umma ana ana saka kiri shi kuma da yawa suna arme cikin yadda kullum tun ta wata uku ta yi arme ba haka bane yan wannan ta kusan ijima'i na al'umma ba wani saɓan maza ba maza ba ta ce kaza a kurin rashin zane ne in dai mace dalilin ciki dalilin shayarwa ne mace- mai jini ce jinin ya tsaya da wasu dalilai na shayar da nono kenan wannan in yi sake ta sai in shekara ɗaya ta in bi za ta hera da ta fara jini ta yi jini uku tukwan ya yi ma'ana tukwan a ce ta ƙare idda tukwan ta yi armi kaga yanzu da yawa zawarai balle sabon sai aihuwa suke sai arme a wata uku to gaskiya kai mai shiga zawarar kana ga wani abu ne mai muhimmanci ga gaggawa kai arme ta to ka arme kan arme na gaskiya ba arme bane ba in dai macen arme ce ka arma tana shayarwa wata uku ba ta fara jini ba ka bantaka ka tambaya ke kuma mata Allah muka ce ku ji tsoron Allah ka ku boye abin daga cikin maihuku kenan ke mu jiki tsoron Allah kada gan san kin sa arme kudan kudan ta mijinki na farko ke ma kina da wurin jini kin yi arme kan yi arme ma ki je ki yi arme ki cikin wani jini hadari ne kin kina kamar kina zaman zina ne kamar zaman kina zaman zina ne to ina da kake kina zaman zina da su- sunan arme kina kina ki tsoron Allah ku yi tsoron Allah mata kar ku boye al'adu idan an sake kina jini idan kin yi al'ada ki cikin hara kin in gobe ta gaskiya ban hara ba ai hakuri ban hara ban kare al'ada ba wannan shine wajibi kenan mace duk wata da aka sake tana shayar da nono ba ta dama arme don ta wata uku sai ta fara jini uku in shekara ɗaya ne shekara biyu ne ta fara jini yar da ta fara jini ta jini uku tukun za ta iya arme wannan shine amsa kan haka muna fata yan uwa Allah taimake mu da bin dokoki na Allah wanda uyan wata kundin doka ce ta Allah na sai karar da Qur'ani ko sunna dan haka bai kamata ba yan uwa Allah mun kashe akan taka dokokin shi na'am to malam sai wani shi kuma yake tambaya yace sallah ce suke yi da liman bayan sallah ta cika sai liman ya meke wai din shi za ku yi
to eh yan uwa mas'alar liman ya meke kowace ma don matsalar tana tashi liman sallah ba ta kare misali ko raka ta biyu ya tashi so da yawa wannan fatawa ta cewa za a bi liman a ina ne a wani hali ne ake bin liman misali liman ya zo wurin zama na harko kudin sai zarci za ku yi subhanallah subhanallah idan shi ya tabbatar da ya miƙa tsaicak to ba zai komo ba zai wa mamu musu gano suka biyo shi ba zai musu ishara da hannu na su taso haka ɗaya cikin sabai magayar ta wani shuba haka yadda mamun shi sun zamana ya miƙe a zaman harko zai musu ishara ku tashi bayan ƙarewa ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu labari cewa idan mutum ya miƙe tsaye a raka'a a zama na harko ko liman ne ko misalla shi ɗaya ne haka in ya miƙe ya ce finista maƙayyaman falarije in har ya miƙe tsaye cak cafin sama in ya cika tsaye cak kenan gaba ɗaya ka miƙe tsaye cak annabi cak ka koma ka damna ka ci gaba da sallah in ka ƙare ka yi sujada guda biyu kayan sallama wanda ake cewa ƙabalin sallah haka manzo ya kanta da sabai idan liman ya miƙe a zama na harko inda amma idan bai miƙe ba aka mai tasbi ko ya gano dan sai ya koma zamana ba su da kaula ba ba badi haka ya kamata to wannan hukuncin wasu ka doke shi dan kwana mamun ta mai kwana mamun da kicin a wani masallaci shi ne mamun ya huce raka ta biyar mamu suka subhana subhanallahi ki dawowa da kare ya ji sare wai shi an ce wai abin da ba su amsa an ce in ya miƙe bai dawowa alhali magana ba haka bace ba inda ba a dawowa malaliman a inda ake zama na horku shine idan ka huce a cagada amma sallah ta ƙare ba ko ba ba a tsayawa dawowa za ka yi liman wala tsayawa yadda ka raka ta biyar kwanan ne bice bayan kwanaki haka yadda ka raka ta biyar ta kwa ko hujja shi wancan hajji hujja ce to yana rashin gane magana ne a takaice me mas'alar kuma mu masu bin liman ya zarce raka'a ta ƙari tunan wasu na kawo malamai ai wanda ya tabbatar da ƙari ne ba ya bi shi ba in bi shi ba shi da sallah wanda yake shakka ya bi shi wanda kaza dai yan uwa na yawan bayan daga cikin bayan da muka yi na hukumcin su jila kaunar dab'adi yan uwa maganar ma kunwa da farko yin tsaye sallah ta ƙari za subhanallah subhanallah za a yi tasbihi a mai ishara ya yi akwai matsala to idan kuka ga kun mai tasbihi kuma tasbihin kun ya banza da ku ya kyale kenan ya ji tasbihin ku iyakan wani yaƙini ne ko na rudu ko na daidai yaƙini na daidai ko na rudu menene yakan yi shi iya tabbatarwa da cewa akwai saura dan wa akwai inda zai zamanto kai masu cewa kaga liman kasan kare ne na kai maka misalin ya za a yi kai mamu ka san liman ya kare babu saura a kan shekara matsayin mamu a wani hali a wani hali bai ka sani yanzu misali ina limanci na yi raka ta hudu ya guga na tashi subhanallah ina jin ku subhanallah sau wanda kiya abin da ya dace ku bi ni matsayin na liman ai iyayewa ni a raka'a ta biyu ko ta uku ko ta hudu sai in shiga wani rudu yammanci ban ganta fatiha ba kai ka sani kai ma mu idan na bar su na bar fatiha a raka'a ta biyu ko ta uku ta uku ko ta hudu kai balle sallah sallah take boyewa ka san da na bari kaga nan ka ce ƙari ne ka tabbas tabbas to iyayewa limamin ka da yake ya tuna da ya bar wani rukuni ya bar misali fatiha a raka'a shida cikin sallolin shi kaga nan ko da ya ji kuma tasbihi ya san kun kuna tsamanin ƙari ne amma shi ya da ƙinin ya bar fatiha akwai wani raka'a da kabar fatiha kaga babu ita kina shi yasa ku bi shi kurin haka wannan sabai suka mishi bi za ku inda kun tasbihi subhanallah subhanallah limamin kai kiya dole ka bi shi idan ka bi shi ba wani sarar ta faɗa cewa kowa bi shi ka'ida an aka bi liman raka'a aka yi ƙaro ka ko a wajen ƙari ne shi a wajen shi ya baka bane ba bayan an ƙare sallah aka tattauna to liman ya aka yi kai ƙarin sallah kun ba ba da kuma ci a ni abinda na tabbatar na bar fatiha a wata raka'ata cikin raka'o'i na guda hudu na bar fatiha misali a raka'ata uku ko ta hudu kaga nan ya gaskiya bai dawo ba to anan in ya ƙare sai su jira ba'da salam idan wa a rudin liman ne an tamba hujja komi irin wannan da yayi na kwanan nan kin yace ai bai dawowa shi san kari ya san kari ne amma tun an ce an maki ba dawowa kaga wannan kuskure ne to wannan kuskure ne ba daidai bane ba ku kuma ku lahin komi anan duk da abin za a komo a yi za a yi sujada ba'ad da salam sujada guda biyu bayan sallama da an yi wani karin raka'a ta musamman wannan shine a takaice abin da ya kamata in liman ya maki a raka'a ta biyar za ku yi tasbihi in kuka yi kuka bai dawo ba kurin ku bi shi an kare za a san abin da aka yi
na to malam sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai shi azumin wannan tsaki ya zama to ingantacce ne a yi shi ko bayani
wa magana ta kullum muna gaya muku muna addini ba yanzu bane za mu zo mu zama shi mu yi shi a mas'ala da ake magana watan rajab ɗaya ne cikin watanni na Allah wanda azumi a cikinsu ka saba azumin gada misali irin wani laraba ka irin alhamis litinin irin sha uku sha hudu sha biyar irin da kun azumi na niyya ba mai hana ka azumi a cikin shi abinda ake maganar labarai da suka zo shirya wasu azumin azumin muka la alamishi juma'a subdu kwana goma fadala kaza kwana kaza fadala dubu kaza da aljanna kaza da annaba kaza ire-iren wannan aka ce abinda malamai ke ce ina littafi na musamman wanda aka yi kan nawadar wadda'in masu kirkirar ƙarya aka dangana ma rajab ƙarshe-ƙarshe masu yawan gaske da fadala kaza dubu kaza kurin mutum ya zamana rashin tsoron Allah ya kirkirar ƙarya dangana manzon Allah ta fadala kaza yan wasan ibada abin da inganta ya ishe ka addinin bai bukata hayan ƙarya na yi ibada Allah to irin wani abin ya yawa rajab yawa an yi ƙarya kuma malamai suna ta yawo ba ruwan su ta cewa komai su kwasa ko an ce annabi ya ce ba binciken gaskiya ko ƙarya kullum sai ya da mutane sa mutane abin da ba shi ba wa annabi ƙarya dan abin da bai ci a yi ba to wa rajab haka ne duk amma malamai ke cewa da abin zaka yi na musamman ya zo kan fadala ta rajab sallah kaza azumi kaza na rana kaza ba mai inganci sahihi daga manzon da Allah ya ku babu abin da ya inganta kan wata ta musamman ko sallah ta rana kaza ko lokaci kaza muna magana inganci ba babu a rubuce ba kwashe kwashe akwai a rubuce amma maganar inganci ake wa daga manzon da Allah ya ko babu ruwa ta inganta illa ruwa wani gafu littafi na musamman aka yi na rajab abinda aka kirkira aka dangana manzon sallama a cikin rajab rajab dan a takaice korin mutum azumi ba ci ahan azumi amma azumi a dangance manzon Allah ya ce azumi kaza lada kaza har da kai da rana kaza wannan bai tushe daga manzon da Allah ya ko gaskiya magana kenan wallawa alam na malam sai tambayar shi ta biye ce wai shi ƙarin bayani mutum azumi ya rufe sha'awa azumi watan da ya kone ma kuma yanzu ba magana shi ba ka fadala shi wata da manzana ya azumi da yawa cikin wata watan sha'aban ne na mutane doki da gudu shi annabi ya kusan duka dan ya shi da yawa ciki kenan an azumi mutum yake sha'awa ga watan da yake da annabi yake yin fadala da yawa cikin yake azumi amma ba rajab ba gaskiya magana
na'am to ma tambayar ta sa ta biye yana cewa wai idan mutum zai yi layya sai ya yanka wa iyayen shi inda hali zan ga mutum bana inda amma ba shi ɗan wa abin da ake kullum maganar ibada da abin da Allah ya ɗora ma bawa na ibada ko layya ko haji ko na abu daban kullum kai da Allah ya ba wani halin kai ne Allah ke nema ka sabke farilla wajibi farko kai ne to kun bayan ka yi magana kuma yi haƙƙi kanka uwaye sauransu Allah bai ɗora maka biya wani ba sai ka biya kanka to wannan magana ta layya bata matsala layya kana da hali na sai layya kana yanka rago guda da kai uwan ga duk Allah akwai yanka gaba da gida baba ga rago a yanka kuma duk Allah shi layya ku rago guda duk gidan guya sheku layya fami guda to me mazali ha gane ko tsohon ce baka bashi ba kai ana rigima a tace ko ta kuce tun da gidan fami ɗaya ne ɗaya ka su dai sheku da kai da baba ka da kanninka duka layya guda ta isa fami guda ta isa kage na bai matsala mai matsala hajji ce ta ba ba dole ɗaya je gurin sai a daure a je gurin gaba a biya ma a biya musu ma na malin sai wannan yake tambaya ce wai mutum ya iya auren matar da take karantar da shi karatun alkur'ani a a, malama a gida kuma annan ma inda ka inda ka kawo girman kai malama ka a gida ai abu ne muke gaskiya dan wannan baba ne kullum an cira musu girman kai shi a ce su da rawan tsiya wannan sallallahu alaihi wasallam iya ce la dukul janna man kana fi fi qalbi musqala min kibrin bai shiga aljanna duk wanda yake da girman kai kwatancin kwatancin zarra akan kunnin shi dan uwa baka da ilimi baka da karatu mata ka Allah baka ilimi ka aran malama a gida koran ka rage guri kai ka rage girman kai ita ko ta yi tsoron Allah ka ta kake wata kiyama mijin goyi goyi kamin mai hada goyi kamin mai mai gori na sun kaso mata ko ta su zaka min ta ga kamar ya zama yaron ta kenan tana neman mai hada ta kun shigo shigo mijinta ne kaga na an baya ba dan ya kina kuwa mijinki mijinki ne iyanan da girman haƙi a kanki amma wannan garan karatu kuma daban gaskiyar magana dai ba matsala komi ka ar malamaka kawai zaka ar almajaraka duk ɗaya ne malam eh ba da matsala kuma kuma ta koma ta koma karatu cikin mutunci eh cikin mutunci eh
to mana wannan yake tambaya ta wai ya halatta wai a wannan watan wai mutum ya yi azumi biyar a jere mun mun kare fa bayani duka na na wannan wata babu ba abin da yazo kanshi illa abin da ga muku azumi in ya kama ba a ce a wani watan ba azumi ga dan kansa an ce ba ibada a'a abin da ake magana karshe karshe da aka dangana manzon Allah ya ce kaza lada kaza shi da babu inganci amma ta kama daman kana wani azumin guda biyar ko na addawar kai kana ga kanka sai ba lahi bane wannan in akan dalili ne wani dalili ya kashi kai eh to wanda ke cewa ya halatta a zauna a kan tabarma mai sunayen Allah bai halitta akwai kakasar da suna Allah ya kamata a hudu suna Allah illa in wani akwai matsala so da yawa akan ga kawai larabci ko a takalmi ko a wani abu ko da ce sunan Allah ne a ta haina kan shi so da yawa ko ko wani rubutun za a yi wata "Ah, an juya to shi ba juya shi ba a inda yake gani abin da aka rubuta turanci ne sai wani ya mu dufi abu ya ce a wannan an ka juya koma kasa ya koma Allahu ko da a tarjima to shi ne baka ce a bakkan ta ce Allahu ne shi bai zama Allahu ba ko yan ko a magana an kace ka juye magana sai ta koma sunan Allah ko kare ta koma sunan Allah amma sunan da ko sunan Allah da abun ba sunan Allah hilda an karanta ka karanta ba sunan Allah ko a juya ba an juya in ya koma position kaza sai koma Allah to ya koma Allah to koma Allah ba ko ba kwanan nan aka tsara rigima a Najeriya za za kashe wata a ta na ko aka karo ne malaman rigima karshe me da aka zo aka zo aka an alam ko wannan hizba ne aka zo aka hudo aka hudo zan aka aka diba larabci ne kun aka diba abin da yake larabci na cikin zanaka aka ce ta sa zane ta ci mutuncin qur'ani kirista ce da aka diba kurin talla armaji ce talla magici kuma larabci ne mataki ta sa sunan Allah dan taulakanci za a nema ana nema kai ayar giba kace ta kaga hukumar an larabci ne cha wallahi malamin cha wannan gidan cha da aka diba aka karanta kurin talla armaji ce larabci amma ta ga sunan Allah ne sa ta sa qur'ani a cikin ta na yi waka bincike gaskiyar magana kan mutum ya yi mudufi ya juya abu kullum mai suna kurin kama can ka ce na alifu ne na allahu ne so da yawa bai karanto wani wallahi kurin na shirme ne ba wasu allah ko daya kurin mutum yin imaji ne sai saboda kan shi a wannan ayin haka haka a alamu ne wannan hu ne kurin haka ya allahu ya hu ya ba allah suna babu a rubuce wallahi haka yi wa ai hattara wajen neman juya abin da ba shi ba gaskiyar magana amma sunan allah sunan allah a bayyane bai halatta a zamana a kan shi akwai wulakancin da kurani bai halatta sai akwai wata sunan allah bai halatta eh to wanda yake cewa wai akwai kamar irin masallaci wanda ba a kiran sallah sai dai a ce sallah sallah sallah ke cewa to ya ne wai wannan yin sallah a wannan wuri to shi abdullahi bin mas'ud radiyar cikin sai musulun iya ta da cikin sunan babanku a salatu hinu na da bihin hinu na da bihin ku je sallah wurin a kiran sallah kenan wurin da aka aje kiran sallah wajen da ake kira fitarwa iya cewa man sami'a nida ruwa abu dawud man sami'a nida falmiju falasta la talawla min uzur wanda yaji kira bai amsa kira ba fishi sallah yana kun uzuri kenan sallah ana zuwa sallah wurin da ake kiran sallah kuma turan ya ba labarin tarwa ya cewa babu inda mutane za su ga mutum uku kusa da uku ko a wani gari ko a ina ne za su rika sallah babu kiran sallah sai shaɗan yarin jayinsu kenan wannan a tsaya masa nasiha sak ba wani sallah sallah sallah wani sallah sallah ne wannan ba bakin sallah ne ba kuma iya cikin bid'a da aka canza cikin adi misali ina ga ruwa cikin sunan abi dawud abdullahi bin umar wanda wannan hadisi suna kawo hujja da shi malamai kan wajen hana bin dan bid'a sallah in tabbata dan bid'a ne misali ibn mas'ud abdullah bin umar abdullah bin abdullah bin umar ya shigo masallaci ya fara sallah ta nafila kaili mai zo shi an yi kiran sallama ya ji wani abu sabu kasan sahabi shi abin da ya ji kuma annabi shi ne ke ba ruwan shi da abu da kada daga baya sai shi ana cewa assalatu yarhamukumullah assalatu yarhamukumullah bayan kiran sallah wanda an san asali kiran sallah aka shar'anta a zo a sallah wannan kalma korin da ta bid'a da yaji ibnu umar cewa wallahi la usalli fi masjidin fi bid'a yace na rantse da Allah ba na sallah masallacin da ake bid'a yau ta bar masallacin gaba daya kai kana magana mabada mabada sallah shi sallah ba ta bayyana wurin wa duka bar wurin gaba daya cewa ya ta yi shi ibn abdullahi bin umar garuwa cikin sunan sunna bi dawud kuma hadisi tabbata na hadisi ne hadisi na hasan ha kenan kaga ba a san canza addini inda ya zo ka hudu kun naka isarwa ne naka aiki ne kurin an kare komi kun naku bi ne ittabi wala ta ku bi shi kurin ittabi ittabi mai ana ce ittabi ma wanzu ilakum rabbikum kuma kurin kana ka bi ne kurin ittabi'uni eh wannan shine kurin wannan tiyu ta tatadu wannan shine kurin bin annaba shine kai shiryawa ma ba kai kagana ka ba ko a garin haka muke na ga dama na ji daɗi in yi ko dan daɗin murya ko dan daɗin kaza ko in kaza ya burge ni ba ba haka ba haka burga ba haka santima addini ba magana santima ne na kaza a ko abin da aka ce kai kai ba kai ba ka ƙari kuma Allah ta muke
ta malam ne ke cewa wai ina hukuncin wanda ya bar garin sai ya tafi wani wuri wai ya tafi wani gari wajen arme sai ya ɓoye sunan shi ya faɗi sunan ƙarya haka aka ɗarma ne arme da wannan sunan ce wai ina matsayin wannan arme yake
to shi dai a sharɗin ingancin arme ba magana ɓoye suna bai ɗauki ingancin arme ko ba san sunan shi ba ko sunan iyawa sunan da iyawa sun iyawa sun tarbiyyar kyau iyawa sunan bashi da kyau wanda ya na shi na asali ya ɓoye wani abu daban ne ya ɓoye illa in har akwai yaudara to nan za a ce ya yaudara ya yi ƙarya amma in dai ya cancanta ya arma yadda haƙƙin arman arme aka cikin arme boye suna da yi bai sukan arman shi a takaice da gurin wanda za a bincin za a tume shi daban ya yi dan yaudara ne a an gano tunan wani hukuki ne ya wata nuna yaudara ana cewa aran maka idan iyawa yaudara su tsere ba san manza kenan ya wata dare su kenan wata da gudunmar bar matar da ciki an sama ɗai waye uban shi ma wannan shi ne ana iya cewa ya daba an gano na hukuki ne amma da ingancin a mai dan boye suna bai ɗauki ingancin arme sai na akwai yaudara shi an gano da yaudara wannan a ce a tsaye da ku a fasa don ana gudun kai da leta
to wannan yake cewa wata ke cewa tana son wai a bata addu'a wadda zai ta ringa yake dare don samun aiki ko don ya samu aiki ba ba da ta don sa kullum shi dai biyan bukata wajen Allah shi abinda kullum bawa yake shi Allah subhanahu ta'ala ya mana umarni na ya hudi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'ata da idza da'an uduna astajib lakum Allah bayyana suka ta maka labari na ga musu Allah ina kusa da kowa ina amsa kiran mai kira in ya kiraye ni wani Allah ce ud'uni ud'uni asbikum ku kiraye ni Allah mun nemi mu kiraye shi haka bawa mun Allah wani Allah ya ce wallahi wallahi asma'u sunna wadu biya wallahi asma'u sunna wadu biya Allah ya sura suna kyawa ku rike shi da wannan sunaye kenan kai bawa naka zaka isar ma Allah subhanahu wataala bukatunka daga cikin sunaye ka kida akwai sunaye wanda Allah yake so da lokaci wanda Allah yake biyan bukata kudin ka gama Allah bukatarka aiki ne menene arme ne aihuwa ce me kake so ka gama Allah misali yanzu cin sujada annabi ya zama ba wurin da Allah ba ya kusa ubangiji kamar cin sujada wurin su annabi ta cin sujada wurin addu'a ne ko ta sujada ta kowane lokaci haka iya tasiri sun dare na karshe idan ya raba Allah subhanahu wataala iya cigiya ina mai addu'a ina mai roƙon bashi in dare ya dare bari kare uku nan zuwa kare hudu shi lokacin da dai to irin wannan na kwana kun ka dauka misali cikin addu'o'i masu suna da annabi ke iya kiran da shugaban addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ruwa cikin sunan cikin sunan Tirmidhi sauran wurare manzon sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin kamar sunan shugaban addu'a yace iya ce ba wani musulmi zai roki Allah kan wata bukata sai ya biya mishi kenan wannan aka wanta dauka a wa annabi salati dan mu budun addu'a wa annabi salati to ta ruwan wace ana ba daga da ba ta hawa sama sai amma annabi salati ki zakka salati na ibrahimiya daya zuwa goma kuma ka yi wani addu'a ta la'ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an haka akai ya daga hannu a gama duk bukatar da ake wajen Allah da niyyar Allah zai biya bukata da wannan imani na yaqini dan manzon sallallahu alaihi wasallam iya cewa ku roki Allah kuna da yaqini Allah bai karba addu'a ga falalle wani iya addu'a hankalin shi a nuni daban baka nutsuwa ka samu nutsuwa da imani Allah zai amsa addu'a ka ka kira Allah insha Allah za a samu biyan bukata bi iznillah Allah ya taimake mu
malam wani ne ke tambaya cewa wai menene hukuncin bin dan bid'a sallah mun ƙari yanzu tambaya ce eh mun ƙari yanzu yawa jin yanzu na kama magana cewa bin dan bida a sallah abdullahi bin umar gashi shi ba balima liman ba masallacin mace a bida cikin suna bi dawud cewa na rantsi da allah hidda rantsuwa ce ba na sallah wurin da ake bida masallacin ake bida to na ga limamu to amma abin da malamai ke magana cewa bida'a idan ka bi shi in dai bida'a ce kadai ba shirka ba ce ke ba ta baka sallah magana kenan shi ma- magabata suke cewa akwai bambancin maganar e dacewa suka ma wani- cikin wannan ta'aliki na wani ta wani na gato wasiya na taliban ya mai taƙiƙi kan mas'alar cewa ba sunna bace kuma ta bid'a ce sabuwa misali a gari babu wani limami wani limami wanda iya bid'a kun bid'a ce kada yake a garin ba a fasa sallar juma'a ko sallar guda ba dalilin ya bid'a ce a fasa sallar juma'a gaba da juma'a hamsa salawat dalilin imam ya wata bid'a a a kan babu inda yake ga mu sunna gane sun gangariya a nan bai dacewa ka je ka bi bid'a amma inda babu he bid'a can za ka je ba a bar sallar jami'i ba a bar sallar jami'i don limam ya bid'a ba a bada salar juma'a da jami'a a gari a ce ba a yi dan ya bida kaɗai illa mushkila da wata ke biyo wannan cikin shirin da kai wata stiya da albani man dakiki wanda da littafin sana na min tamiya ma kenan akan haka abinda ake suke kamar da cikin nan hadan nan kusa cikin hakikin bulugu muram na na da billahi basam suna cewa inda yake akwai jama'a ta musulmi yanzu kuma sunna bai dace ku dare limamin dan bid'a gindi ya sallah an ko kun kuna lallai kun ka bar shi to amma akan babu shi a gari ba ba wa sallah ba wa sallah jami ko juma'a saboda ya bid'a to illa matsala ke in wace wa gari a yau da yawa da mun kamar malamin muke cewa albid'a ta bari da shirk ita man bid'a hanya ce mai kai ga shirka to idan aka waye gari shi limamin ya huce bid'a akwai shirka misali masu kulle ne a ba wannan magani a bude sunan wannan da allan karhe a sa sunan alhaji ko sunan hajja ko sunan mace a waki shi magani irin wannan dan tsubbu ne kaga wannan akwai shirka kaga ne ya huce magana bid'a kaga irin wannan bai waye limanci na sani da irin wannan bakaken alluna allan kai daga allan azurwa za a bude hatimi ba sunan sunan aljannu sunan ruhanai a sa a sa mutum a daka a sa mace a daka ko miji a daka a sa allan kare a sa a wuta kaga wannan akwai shirka da Allah irin wannan kaga bai dace da limanci ko mun karatu shi ko iya hada qur'ani a kullun sake qur'ani aka ya yi shirka da Allah ya bar ya bar Allah irin malamai huda da Allah la'ance su dalilin ga dalilin ga shirka da Allah aga la'ance su an waga wani al'umma ka samu wanda sunan malamin ne amma zai kama sunan qur'ani yayi abin da bai dace ba a ya gama aikin banza ya yi banna ya haukata ko ya kai abu da yawa da ke kowa sa ana cewa yasin mai sarƙa ko ko zafta saya zama ka yasin kowa sani duk ana musamman abubuwan to me yake nihin zama ka yasin kenan ya kashe ka malam gobe nisa ya kashe mutum ko ka irin wannan duk in kai an ce za a yi wa mutum yasin a kashe shi to wallahi barin hanya ce ba sunna bace ba lalacewa ta wasu malamai suke lalace su ci qur'ani su rika aikin irin wannan miyagun aiki da neman wa mutum kurciya ko ya bar gari ko mace da kiciya a mata magani a mata yasin ko gama- ya mai yasin ya mutu ko ya hauka tashi duk wannan wani labarin hanya ne ko mutum iya hada ce qur'ani ya ya hada- ya rubuta qur'ani dari a- da hannun shi wallahi shirka ce da da Allah ba hanya wani abu ne wani mulki a cikin al'umma iya nan wallahi wannan waya ga abun mamaki wallahi da kanshi yake da kanshi wallahi wallahi ya ga mani bayan ya ji wa'azi ne abin gaba ya bashi tsoro cha wallahi ma ila cha wallahi ni da hannuna nake aya qur'ani ce muke wani aiki sai a janyo mace kurin dole ta zo ta yadda yadda yadda kai da ta yace amma ni abin da kai talama duka hankali a ce gaba daya a ko da kan muna yi da hujja arme ne yace wallahi a kodin wanda na mishi wallahi cike mata karshe Allah ya ci cike mata mata sai har abin ya damu na amma yanzu ce ya tuba dan wa wannan nake iya wakana ba wannan ba za ta zabo mutane abin nan an san da shi ana yi sirri da sunan Qur'ani da wata addu'a a juye a koma shirka da Allah to irin wannan in wani limami ne mai aikin shirka dan tsubu irin wannan to ba abin sallah wannan bai sallah ya wuce ya huce magana bai da na mushriki zace shi shirka ce da Allah kina ai hankali in bid'a ce kadai to aka akan babu aka ce da babu gwamnati ba dadi amma ga sunna gangariya ba ka zaka da bid'a ko ko shi ba ba ya wuce bid'a shi mushriki ne kaga nan ba magana sallah kuma shi ma bai ta balle ka bi shi Allah shi da mu
to malam wannan yake tambayar cewa wai ina hukuncin mai wasa da gaban shi wai har- har ma da azumi to in istimna haramun ne su muna wasa da al'aura yan uwan bagan da ta baya ta bin dan bid'a wai na kane akan wai ma- dan akwai masu ganin ma sam san bai wa abin shi kake sun shi ma wai mana kuskure ma na bikin malikiya na'am ba ba bi ne to amma wannan magana wai masu ganin abin shi ma akan wancan sharadin ne in abin bai taka in abin bid'a ce kadai ba shirka kenan maganar eh, wasa da al'aura haramun ne in wa malamai suna kawo hujja da fadar Allah subhanahu wataala walazinhum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman imtaga wara dhalika fa ulaika hum al'adun Allah subhanahu wataala iya yaban bayi masu imani cikin halin su ce walazinhum li furujihim hafizun wanda suke wanda suke kiyaye farjin su yace illa ala azwajihim ba sa zu- aiki da farjin su sai kan matan su aw ma malakat aymanun ko abin da masa malaka kenan bayan su ko mata shi gobe shi nan ga yake biyan bukata Allah ta faulaka gair malumin fa fa gair malumin wa innan ba a zargin su amma Allah ta famu ta ga wara zalika wanda ya nemi biyan bukata ba ta wannan hanya ba wacce ta Allah ishara ba mata ba baiwa ba ta ta faulaka mul adu wannan su ne masu taka doka ta Allah yan ta'adda sai hujja malamai kan haramta wasa da al'aura don biyan bukata ce ba ta hanyar mata ba duk da ba a kiranta kamar ka da mace ne amma da bai ke haramu ne wallah wala
na'am mara sai wani yake tambaya cewa ina hukuncin dan kasuwa da kamar yake ka- sai da kayan shi kamar misali a ce kilo iya sai da goma ya tara kar he ya ce 25 maimakon 23 da wani abu ka shashi to in dai ka san kar ka saya ko 30 ba sai ka saya ba na'am kilo da la'iri ne amma amma rabi sai yace misali 55 ya ce in ka saya ka san da kar ka saya abin da ke haɗe ga ɗan kasuwa ya rage zukan kwana wani iya ga wani ina akwai haɗari ga ɗan kasuwa akwai haɗari kuɗi aka ƙara na madara shi yana nake gama ɗan gidan mai kantin ne an ƙara kuɗin madara maimakon misali a ƙulla sak kilo hamsin ana sai da jaka da ishirin ishirin to ya kuɗin madara su ƙaru sai ce ma yaran to su rage a kowane kilo su rage kaɗan wai don a sami riba shi bai ya ƙara kuɗin madara ba ya ka samun kiliyan a ce ya- ya ƙara kuɗi sai yasa ake rage yawan madarar wuce kaga wannan shi ake ta algushu wani limdafin masu rage ma'auni da Allah ya la'anta azaba a kansu wannan shi ne rage ma'auni bai halitta ka rage ma'auni mutum ya sai akan kilo don ka rage kuɗi wannan yaudara ce amma kana iya cewa kayana na ƙara a saya ko a bari ko ka wasu kasu dole kai kaso kenan mutum bai halitta ka rage ma'auni ka sai da mutum akan kilo ba kilo ba ne ba amma mutum ya san kilo ne ya saya a jika guda rabi ya saya jika da goma ko da dala biyar wannan shi ya saya ya samu da nan bakin da algushu ina ga dama sai ganin gina mai bari na'am malam tambayar shi ta biyu ya ce kamar kuma kaya haka ana iya sai da shi 19 wani kuma ya ce 19 da 50 ai ta kasuwa batta shi a tabbatar da farashi fikis a musulunci ai ne manzo Allah kai da farashi ko yace bai kai dawa kasuwa zaman kan take iya sai da wannan jika goma iya sai da wannan jika tara wani man graman bashi ba kana wani ba kasuwa ce in dai sai na kai negotiate abin da kace an hana maki kawai mutum ziri kudin da ya huce hankali wani san kun buga mai da kai amma kayan na na saidawa ne wani in saida jika goma wani sha ɗaya wani sha biyu na ga dama ma sai da jika tara ina ya- ya- ina- na na bukata kuɗi wani sun gama kuɗi in ta kano misali wani ta yi na mai sayan kaya ina dama in rage kuɗin kayan nan sai da mutum ba cewa dan na bar sai wani jika goma ko ya jika goma a kasuwa ba ta ba filfil da musulunci zumunci annabi annabi ya hana ma kai ya ce shi bai kai dewa eh na'am malam sai wannan shi kuma yake tambaya ce ina hukuncin azumin sudu
annabi ya ce ba azumi sun in farilla ne ina mun san eh
to malam wannan mai tambaya na gaba yake cewa wai kabli ko ba'adi ana yin musu tahiya a ciki
akwai mas'alar yin tahiya ko da fi'in malikiya su suna magana ne akan eh, ba'ad- akan akan ba'adi ita da mun kabulin ce ba matsala ko baka yi tahiya sun jawo matsala mai matsala ba'adi to gaskiyar magana kamar da hafiz ibn munzir haka imam ibn abdul bar suke cewa babu ruwaya tabbatatta daga manzon da Allah ya aiko don ta tabbatar da yin tahiya a sura sahawi haka sai suke cewa mu sahaban mu duk su malakawa ne abin da yake kai gaskiyar magana babu tahiya akan sujudu sahawi kurin za a fada a yi sujudu sahawi kabili ce ko bari ce kurin za a yi ta daga an kai sujudu guda biyu kurin a yi sallama ba magana tahiyya akwai hadisi munkar wanda bai inganta ba kama na kama da akwai hadisin hadisin inganci ne ba shi gudu malaman suna kan hujja abin da ya inganta shine aka tauta annabi hawadi abin manzala ba tabbas hawadi bai cikin kaida kenan ma kaga ruwa inganci ne mata da shi abin da yake tabbas kurin ayi sujada guda biyu bayan sujada guda biyu kurin kabilin ce ko ba a ce kurin sai a sallama eh
ta malam wannan yake tambayar cewa wai mutum ne ya shimfiɗa tafi a kan barko ya yi sallah wai ya sallah
ya tafi sallah ta kuran kace sallah barko a kan shimfiɗa wa ya fi yau inda ya sallah sallah ta yi dan ka kama ta maka dan sai da ce kuma nutsuwa ma ko kama ta ka sallah sallah ta yi ba idan akwai najasa a hili ta tabbata za a ce sallah ba ta yi ba ba dan iya tafi ko mutala ba dan tana da akwai najasa mutaka babu najasa ko kama ta ka sallah sallah ta yi
ta malam yake cewa wai suna so a ba su addu'a wai saboda Allah kare su da wannan cutar wannan corona- coronavirus kenan sai ta adda Allah wasa lahiya Allah kiyama ta babu babu tuma a Niger ga adda da mun ce annabi makaranta satin satin da ya huce annabi annabi ya ce annabi kullun yayin da mashi ba ya- ba ya corona ba ba bisan corona kima annabi madan duk sai Allah ya yi ta Allahumma inni as'aluka Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta ko ta ya ya su uku kai kana kai ne ma ruwanka kai annabi kullun yayi Allahumma afini fi badani Allah ka bar lafiya a cikin jikina Allahumma afini fi sam'i Allah ka bar lafiya a ganina Allahumma afini fi basari ka ka- Allah ka bar lafiya a jina sam'i Allahumma afini fi basari Allah ka bar lafiya a ganina ka roƙi lafiya a ganga cikin gaba daya ka nemi lafiya a- a a jinka ka nemi lafiya a ganinka kuma ce la ilaha illa anta Allah baba an mota da gaskiya sai kai kullum sal ba asuba nabi yana da haka da mace ba da mace sai yayi irin wannan addu'a Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta haka iya kuma tuma uku iya yi Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta kai ta ma Allah ina da matsari ka kare ni daga talauci mun ko abu kenan talauci Allah ya rahmu da shi talauci Allah kiyaye amin amin alamar talauci da da azabar kabari Allah kamar talauci yace da da kafurci kuma da azabar kabari Allah kiyaye mu kullum annabi ya su uku uku. kenan kullum karka asaba ki so uku da asaba ki so uku da da marci aka ce ko ba mu garba Allah tamke mu amin mala wannan ke tambaya cewa kamar shi dan kasuwa ne ya sayi wake ya aje kuma sai ya zama to ya kudin da yanzu zai a sai da shi ya kamar sai an faɗi masu da wai magana wajen zakka ya ne take
zakka zai bari lokacin da ya saida sai ga kudin waken a yanzu in sai in farashin wani zakka ya rudu ta musamman in za ta kare an ba da dama da wanka na jimilla in suka yi- in suka yi- in suka yi tsawa za a bari hirar da aka saida ya alisahi nawa samun suka kasa suka ya alisahi abinda aka kama na kudi ya kawo da zakka fara tambayar ta shi ta gudanar wancan kamun ce ya kira ta kaiwa ta wannan eh, ta- mai tambaya na gaba yake cewa wai eh, wani bangare na littafi haka wani an tsince shi ya zai da shi daman da ke sunan Allah ne ɗayan biyu ake ko a ƙona ko a- ko- ko- ko abin ne ya makona ta yi dan an san babu shi kenan wanda wani babu ya tono ba haka ake ba barin shi da dan gudun ka ka wulakanta shi na nasu a kare sunan Allah ka ka- kai kai ga wulakanci Mm.
to shi wannan ban san ba ko lokaci ya sawo bayani kan istihara yake cewa a ba mu lokacin sahara kun sahara sallah ce ta nafila wadda in zaka yi al'amari wanda yake ba dole ba na farilla ko a cikin ana nema ka yi ka yi kuka bari irin armi ko wani nau'in bulaguro kana iya yi ka raka a biyu ka roƙi Allah subhanahu wataala kan abin da zaka na bulaguro in alkhairi ne Allah tabbatar da shi ya zo cikin sauki ya ba abin albarka in ba alkhairi bane ba Allah ba ta abin kuma ya watsa abin kuma kai ma ya kawo maka alkhairi duk inda yake shine ma'anar istikhara kai ma musu kare ka zo ka takaita ka zo ka faɗi in ba ne ba a zo ka faɗi lokaci ya kasu kare wannan lokacin ya tafi Mm.
ki dai ko malam tambayar tashi ta ta ɗazu ta yi wai kamar mutum ne dan mai aiki na haka aikin yake kamar murya wani ya ne can ya ka ka faɗi ban ji ba aiki mai kai tsaka aiki kana ne- rowa abin aiki yake Na yi me?
a murya ah to misali ma'aikaci ne a murya wai in ya je kamar murya ya yi kasar to a ƙarƙashin ruwaye sai musulmi manzo Allah yana balaguro ƙasa cikin fasahi uku cikin bai kai bai kai kilo 20 ba ke za ka in ka cikin kasar an kana can kai kasar an ga dabi daga cika wannan shi tun da annabi ya balaguro ruwa kakka ingantatta ƙasa da ƙasa kai cikin fasahi uku cikin fasahi uku cikin bai kai kilo 20 ba sha shida ne zuwa sha bakwai haka na'am malam sai tambaye shi ta wani ma Allah ne yake tambaya kamar dan sai dai an kaje misali gari ne an akwai limamin ratibi kan kamar kaje misali murya in akwai jami'i na limamin ratibi ka mishi ka sallah ka cika cika in ta kama ka dai kasan sallah ko a hanya eh dan kasuwa ne suke zuwa ka yake kai kaya Kano ya sai da ba a samu kuɗi su kuma kamar masu siya in sun ta can sai su sai naira to wai naira kamar ana sai da ta kamar ɗari shida shi ya ce zai ba su a ɗari ɗari shida ba ashirin wai in yi haka shi abin da ake magana in dai mutum ciniki ne aka yi ba bashi ba ba a san kuɗi ba- daban da ma a yi bashi ko shi ko ɗari biyar su suna suka saya su suka saya da ni bai ce kuɗi suka saya ba ko nan ku sai da haka ne wace ba sa kalmar a cikin fa biyu kai mutum a nan kai mutum in dai kuɗi ba da ɗari ba a yi da wani ba ko nan ku sai da dolar da da sifa naira da sifa babu da ko nan ka sai da mutum ya amince ya ya ya- ciniki ya yi a wannan ga lokaci wai Allah kai mu shirin gobe insha Allah kare goma Allah kai mu gobe ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali to mun hada yan wa duka masu bukatun alkhairi Allah biya bukatun mu na gaba daya Allah kare mu imanin mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين.
اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته